أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا لمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haduwa a markazu ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna juma'a 29 ga wata na rajab hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da biyar ga watan hudu shekara 2019 a sati da ya gabata muna dai cikin tafsirin surutu yusuf mun tsaya cikin bayaninmu a cikin mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da biyu ta wannan sura surutu yusuf ina sha Allah yau za mu tashi aya ta ɗari da uku ta wannan sura bismillah ar-rahman muhammad kuma aka faɗin nasu nasu
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين yanwa a karatunmu na ƙarshe aya da muka karanta ta ƙarshe tana bayanin duka wannan abin da ya gabata na wannan kissa labarin annabin Allah Yusuf alaihi salam wani labari ne wanda yake abu ne sananne zana sallallahu alaihi wasallam bai daga cikin wannan al'umma ta banu isra'il kuma ya zo iya ba su wani labari wanda yake alaka da babansu da dan uwansu annabin Allah Yusuf da babansu Yaqub alhali wani abu ne wanda aka yi da zamani mai tsawon gaske kuma an san su da ɓoye irin wannan labarai a wajensu amma ga shi ya ba su labarin dalla-dalla tun farko har ƙarshe wannan shi ne alace wannan iya daga cikin labaru na gairu da allah ke mishi wahayi kuma lokacin da wannan abin yi wa kana wa makunta da jerin da ji ajin wa'amar hamyam kuro ba ka nan lokacin da suka yi wannan shawara ta maki daga yusuf alisala wannan inda rabon imani ya isa zaman to hujja su yarda muhammadu rasulullah manzo ne daga allah inda da rabon imani to shi ne allah ke cewa wa ma aka tsaron nasu walau harasta bi mummuni don haka sunar allah ce cikin bayan shi mahi yawan mutane ko da kana faɗin su imani ba sa imani ba haka ba Allah shaida ma duniya ko imani ko mahiyawa su imani imani wata baiwa ce ta Allah ke ba wasu daga cikin bayan shi sanu ne ke cewa wa in tafi aksar man fil arad duluga an sabilillah Allah ce wa in tafi aksar man fil arad inda za ka yi biyayya ka bi mahiyawan mutanen ƙasa yuduluka an sabilillah za su batar da kai ta raba ka da hanyar Allah saka mahiya din da Allah ya magana akasaruhum yace la yaqiluna akasaruhum la yu'minuna haka da Allah ka mahiya wa kaga babu yabo din masa hankali mawakata ne kaza ne ba su da imani haka sunna Allah take cikin bayan shi kenan wannan ya karantar da mu kenan kai mai kira ko kai kira diyan da kake so kowa gane abin ba haka bane diyan da kake so kowa imani abin ba haka bane ba wannan Allah ce maka jin satun Allah bi sunillah baiwa ga wani rai ta imani wata baiwa ce ta Allah kun haka manzon Allah ya ka dukkan annaba suka yi amma yayi masu rabo suke shirya ko ka su abin baiwa ka kenan sai dai ka sabke abin da yake wuyanka na isar da sakon Allah da annabawan Allah suka isar yace wa mata sa'alu ma alayhi min ajr abin mamaki dai me yana su imani kai dai ba wani ba kudi kake nema sai sun biya da kudin wannan da'awa da kake yi a ce kudin ne musu yawa ka dora musu wata diya mai yauni ba wanda ka tambaka tambayar lada a baka ladan aikin da kake in huwa illa zikrul lil alamin qur'ani kenan kurin galgadi ne kuma ga wata kabila ba ko jinsi kaza jinsi kaza a galgadi ne ga dukkan duniya ga dukkan bayan Allah wannan galgadi ne ga mutum da aljanna amma kaga duk da haka abun annabi su bi imani ne Allah ce gaba wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun na'am bayan waɗannan ayoyi na alqur'ani wanda za a karanta a lura da abin da yake cikin su kai imani da Allah abinda yake cikin ya kai mutum ya wadata imani to idan mun bar wannan ayoyi na karantawa ga ayoyi kauniya ayoyi da suke cikin yanayi a sama ko ƙasa wanda hatta da wannan halittu da suke zagayenmu to fil ayati ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun ayoyi an wazage suke da mutakuna bangare wanda zai mutum ya raban imani zai imani شنو الله كتاب وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الله تديوا daga cikin ayoyin Allah a sama na sama da ƙasa yamuruna alaiha za su zo su huce ta wajen wa'annan ayoyin Allah na halittun Allah ga sunan iri-iri wuri daban-daban halittun Allah daban-daban a da za ka yi imani cewa muru alaiwa malamai sukan ce to an ce sama da ƙasa kuma ya moruna alaiha suna hucewa ta wajen wannan ayoyi wannan a ƙasa kake a ina kake ayoyi misali masu hawan sama masu zuwa sama ayoyi nawa su gani Allah amma kurin duk su ɗaukan wannan abin sauƙin imani kurin a abin mamaki ka wani abin mamaki a yaka lura ana kaza wannan abin ya fice hankali a yaka kurin yadda aka kwada abin birkewa abin kaza ba su kawo wa ta nan su girma mahalicin wani abin ba sa ganowa ta wannan abin su girma mahalicin wani abin wasu kuma za su san da aya ce amma a cikin dubu saboda hanyar ce ta gano ko ribata gano wani aya kamar ina karanta wani lokaci wannan bawan Allah wani cikin shahararren mawaƙa a da na ingila wanda ya musulunta iya faɗin lokacin da yake binciken addini neman gaskiya ya shiga buddhism ya shiga yahudanci damar kirista ta shi cewa cikin bincike da yake ya ce sai lura da masu zuwa sama wannan yancin kasa sama wannan zuwa na zakin wannan sai ya lura duk irin waɗannan ma'aikata masu zuwa wannan saman fizi a ji a dawo ya lura in suka komo duniya ƙarshenta ta yaga sun lazim coci sun koma ne bautar Allah duk da ba san mahaɗa ta bautar Allah amma za ka san su sun gumi ibadar Allah suna sun san girman Allah duk da ba su kama musulunci amma ce su ya lura suna kaskantar da kai da Allah mahalicci da abin sun gasa wani abin sun san ya yi ƙarfi wani makaluki kuma lalle ne wannan halittun tabbas iya da wata kudura iya da wani iko ta ma basu kan musulunci wanda kenan wannan ayoyi ne mutum da ya zai ga aya a marushin rabo ta ga ko a kaɗai shi ne allah ce da yawa daga cikin ayoyi suka wuce su imma a sama imma a ƙasa amma wani an hamu ordon suna ko a ka da ɗaukan abin wannan wata aya ce ta allah mahalicci amma hakikan abin wannan aya ce da mai rabu game imani yace wa min akfarun billahi wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun kashi dai kuma nan ma dai Allah yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun kai haka Allah yace mai yawan mutane ba mai yawa koda sun yi imanin mai yawan sai ce koda sun yi da'awar imanin sai ka sami suna shirka da Allah gajiwa wannan yan uwa wannan aya tana ba mutum mai imani tsoro mai neman guje ma halaka shirka Allah ya da'auna an ce to ya aka yi aka yi musu da'aula imani cewa kuma cin akwai imani kuma da shirka shin kamar da ina ga mamu shirkiti ne cikin littafin tawtila na idan alquran alquran iya ka wannan bayanin cewa wannan aya za mai wani zai doka kenan akan sami mana za a gama imani da shirka wuri guda su gamu yace a nan imani ne logawi ko kuwa cewa abu na biyu iya kara mana ilimin cewa ashe imani birbubiya nan mai yawa suna da imani da Allah mahalicci ma'ana akwai Allah da girman Allah sun san Allah mai shi halitta ke da ikon komi kamar ke dasa Qur'ani kamar tambaya wa halitta komi su ce Allah ne waye san waye kaza waye kaza wa ke da ikon komi su ce Allah ne kake ne sun yi imani duk wannan halittun na Allah ne amma matsalar su gama Allah da wani kenan nan imani da aka ambata a nan imani ne na tauhidin rububiyya yardarka da Allah ne ya halicce ka ya halicci komi yake da ikon komi duk wannan imani bai saka layin imanin kwarai idan ka gama Allah da wani ya sami ka tauhidin ibada kenan ka a same ka wajen ibadarka kana sarrafa ta ga wani Allah kaga nan da yawa za su ce ai san la ma'ana la khaliqu wala raziqu wala kaza wannan la wala raziqu hatta da mushrikan quraish sun san haka haka musu tambaya sun qur'ani haka musu tambaya waye sama waye kasa waye sai Allah ne Allah ne ke sun san shirin halitta shirin azzatawa amma wannan bai sa su ba lai masu imani saboda mi saboda suna tarayya da Allah sun gama wani da Allah suna neman biyan bukata a wajen wani Allah kuma karkashin wannan ibnu kasir rahimahullah ya kawo kwarai maganganu masu yawan gaske la a takaice ya kawo misali irin ruwayar wannan da muke magana da yawa kanta ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya karantar da mu hadarin shirka abinda yake ruwa hadisin sai hadisin ya inganta cikin sahih jami haka sauran wurare cewa manzo Allah yake cewa sahabbai ashirku akhafa fi ummati min dalilin namar ala safa قال فقال أبو بكر يا رسول الله فكيف النجاة والمخرج من ذلك فقال ألا أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليلي وكثيري وصغيري وكبيري قال بلى يا رسول الله قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم wannan abin da yake ruwa manzana kace masahabbai ashirk shirka akhafa fi ummati min dabib namal ala safa shirka abu ne ke ne mai yawa kuma tana boyuwa ce sama da yana take da boyuwa ce kaman san tururuwa akan dutse haka take da yawa take boye mu al'ummata ganin haka abubakar su duka ce ya rasulallah to wannan abu mai koyuwa wanda ke iya da wahalar ganawa ma ya ce mene ne mahon na jati makaraj mene ne tsiranmu daga wannan shiga wannan hali wata mahuta gare mu kina na annabi kan da mu he ma ka gama da addu'a he ka gama da addu'a yace ka rika addu'ar Allahumma inni a'udhu bika an ashrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam domin shirka hawa-hawa ce akwai shirka da hudda gargam sun ci gaba daya akwai shirka da asagar kamar ce misali riya shirka ce amma na da mata suna shirka da asagar tana sa ka asara wannan aikin da kai ba ta kasar kahuri gaba daya ka yi aiki don a yabe ka ka yi wani abu da ba ma sunan kahuri amma wannan aikin ka rasa shi kuma ka layin wani aiki don wani allah ta yi ce kenan ka rika addu'ar ya allah allahumma ya allah inni a'udhu bika ina neman tsari a wajenka kariya a wajenka an ashadika wa ashada bika wani alam ina neman kariya da shirka hada ka da wani akan na sani kuma wa astaghfiruka lima la a'lam ina neman gafararka game da abin da musanna yi ma alkashin wannan ya kawo ruwaya cewa ruwa da imam ahmad ya rubuta ka abu dawud kuma hadisin sahih hadisi ne manzala yake cewa إن الرقى والتمائم والتويدة شرك أنا بيجروا أبو قراؤك يتي دا الرقى أنت نان تاويدة kalmomi da suke a da suna kalmomi irin da an zama boka yake yi rashin kalma ba a sama ma'anarta wanda ya san irin kiri da ake yi na cedi da ake ma yara har a yanzu mata masu yi sai suna wasu kalmomi kalmomin na zaka mata tambaya me ma'anar shi ba ta ga maka tana yi tana kullawa tana tana kullawa haka suke mata an zaka masu masu irin cadi masu ma ko laya ta kakka ta ta mayu da ta ta kandu wanda suke na gargajiya haka suke hada yanzu sai ta yi irin wannan kalmomi ya ta wa tama'in da layu a tamam ya ce tamam jami'ar tamima laya والتويلا تويلا نن ثابت انا بدي magana da yace inna ruqa wa tamaim wa tir sai kuka ya rasulullahi mun san me me ruqa me tamaim me kuma tuwilla rasulullahi to laraba ne ma san sace me tuwilla ba san me tuwilla ba nan an wa menene a ruqa me bayanin suna kalmomi to kalmomi da ake yi na kalmomi na sihiri an batan wani Allah wajen neman laya ko neman kariya wata ma'in tamima laya tunan uwa matsalama a yau kan matsalar laya kamar da yake cikin kitabar tafid na abdullahab ya kawo wannan ruwaya kuma cewa ya kama ganin magabata akan wannan tamima asali su a can da kayan ma musulunci ya zo kamar da yake a nan duwanda ya sanan afirka balle afirka ta yamma amma ta gabas duka abu a kusan abu ɗaya ne za ka ga akwai layu daman kayan musulunci muna kiri ana kambu ana laya dama akwai musulunci ne da ya zo ya aka rikide yanzu a gama wannan da wannan ta wannan sai da abin ya aka rikida ya aka cakuɗa abin ya aka ci gaba da abin ta musulmancin da ta waccan ta shirka ya ake abin tare dama amma akwai layu akwai kiri akwai kambu to su kenan su ma a can da haka abin yake to yanzu ake magana to yanzu abin an jima da yi sai ake magana to meye matsayin ita wannan laya ta ƙur'ani shi a nan cikin kitabar tawhid ya yi adalcin magana cewa lalle an samu daga cikin magabata wasu na ga cewa idan ta ƙura'ani ce kaɗai aka yi ba ta shiga layin shirka irin wani ya ce wasu sun tahi akan ko ta ƙura'anin shirka ce a nan sai ta yi daga cikin masu wannan magana abdullahi bin mas'ud in waka ga anan ya gaya maka yana akwai saɓani a kan ta alƙur'ani a cikin shirin kitabar tauhid ya kama ganganu na waɗannan maganganu da aka hudu na maganar nau'in tamima ta ƙur'ani to a nan ɗan wa ko abinda malamai ke rinjayes da maganar cewa ko ta alƙur'anin kowa ya sa akwai abu sannan wajen ƙa'ida ta malamai balle na aƙida hatta na usul fiƙi cewa saddu zari'a duk abinda zai kai ga haram zai zama haram ya ce abu ne sananne dogara da wannan magana ta laya an ce in ta ƙura'ani ce kuma abin aikace kowa cikin nan na gani bude wannan kowa ta ƙura'anin daga nan aka shigo da waccan laya da aka gada ta galgajiya kowa ya sani za ka ga hatimi ka ga sunan Allah a bakin kurciya a bakin kaza a cikin kan musa a sa a bakin kare a rataya duk mahewa da gidajenmu nan da kayan addini haka ke gidan koyon kaji mahewa a zaure ya kaga ko gungun wasu tarin layu iri wata a bakin angulu wata a bakin shawo haka suke kowa sani abu ne kowa sani daga jikin gidajen ba daga masu hali a zaure ba wani a ɗaki ba a zaure kada sai an wani wani wani kwato-kwato wani wata kwace-kwaciya wata kware-kwarya da ta iri-iri ko to kaga wannan daga nan da sun ta taba yadda ƙura'ani ya akwai tamima ce daga nan aka huci kenan wannan dalilin ɗan wake ƙara hujjar masu haramta laya gaba ɗaya don daga nan suka shigo duk yadda ake yin wa a yau da sunan laya kowa ya gani a je a makwantai abin ne a sa sunan mutum ko mace da namiji a sa a juye a sa a kai a makwanta a sa a bakin kare a sa a salanka duk ba ka fito ba kayan ka ga ƙur'anin zalla ya da wahala ba sai ka ga abu da yawa kenan ta wannan hanya gaskiyar magana kubuta da imanin mutane ka ga ta wannan laya za ga akwai ɗan uwa Allah ya gafarta min gaba ɗaya ya gafarta mishi wajen na irin wannan wa'azi aka cikin radiyo amfani kan masalar shirka kan masalar laya ta ƙur'ani sai shi ce wallahi kira na yake makanta wallahi ce malai ce ni aiki na bin taba kawowa a kaba inda ƙur'ani aka yi laya a kullum ya ce amma wallahi ce na fahimci domin ce cikin aiki na ce kuma ya ce na samu kudi na samu dukiya ya ce akwai lakayin da nake wa mutane nake ma maza balle masu neman arme ya ce ya ce zan rubuta aya ta alƙur'ani ya sa sunan yarinya ce dihin da kai da ita ya ce abin da yake nadama har yau wani yawa wata ciki kan haka ɗanwa a sa sunan a gudu ƙur'ani a yi aiki a jini a yi zina da mace a ɗauki laya a ce a sa a farji a goga duk wannan kaga ta wannan abin haka ɓoyon wa abin iya da yawan gaske na gaskiyar magana a magana mai kari mai hujja kurin in dai an ce laya ce mai neman kuɓata da imanin shi ya nesa da ita kura abdullahi bin mas'ud wasu kan ci ɗaukar magana cewa ya an jarraba akwai masu rudu an jarraba ta ci ko ta ci shirka ce fir'aun da asara da suka yi shirka ga musa suka ba ta yi ba musa ba ga maciji ba har tsoro ya kama shi sai da aka mai wahayi kenan maganar laya ta ce ba shi wani gaskiya abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ruwa ta tabbata kan haka ya zo gidan shi hatta shi ibn kasir kama ga cikin tafsirin ibn kasir ya zo gidan shi sai ya ga wata laya a jikin matan shi ya kama ya cire ci ariya la mas'ud sun wadata da shirka da Allah ta ce to bisa za ka nan za ka nan abu ita shirka ta ce haba ka ce shirka abinda na kan samu ina samun wata rashin lahiya ta ido ido mai da matsala daga na je wani wani bai hude wani bai hude ne daga ya mu rukuya ta yan wani kila ya lau kila ya jaraba ya ce wance yadda lamarin shi ɗaya ki shekan yakan je ya taɓa abu idan ka yi abin da yake so ka kahurce ma Allah ka yi abin da yake so daman shi yasa da ya ɗauki hannun shi ya kila ya lau ya ka ce ayaci ko an warke shirka ce tana nan ta kenan dan an gwada abu yayi ba shi bane ba wai gaskiya ne eh wannan da suna ruduwa da haka ko an jaraba an ga ba shi bane ba gaskiya eh ana arja abin haramu ne ko da ka gwada kai nesa da imaninka in wa nan manzo Allah ya magana abu guda uku sai malamai ke ƙara hujjar da suke kan keɓance wata ƙur'ani da manzo Allah ya magana inna ruqa wa tama'im da ruqa tawida da tamima laya da yazo kan ruqa hita la ba ta bi ruqa malam ta kan shirka ita ruqa hi adam ya ware kalmomi hita ba laihi ga ruqya in ba ta shirka bace ba dan wata ruwa ya ce musu ku kamun in ga yadda kuke ruqya kin ta ku sai ce a takaitaccen sai ta yi babu laihi kalmomi kenan idan sunayen Allah ne kalmomi masu kyau ba laihi a yi addu'a da su in dai ba shirka kaga ma ita laya bi ce ba ba laihi ga tamima in ba shirka cikin ta me sa bai ware ta ba kaga bai ware ta ba amma ya ware kalmomi na neman lahiya ko addu'a in wa wannan suna maganganu a takaice mai neman imani gauce ma shirka haɗa cikin shirka ɗan uwa kowa ya imani ya yarda ba inda manzan Allah ai kowa san annabi da suka zo jihadi da kudi ake sayan rigar silke dan takobi ka taba shi hai da hula kwano ya sa ya sa ta wuya ya sa a jiki sabai sa shi damara sa riga sarka har ma kana tahiyya tana tana dan baka matsala dan kariya ga takobi da manzan Allah mai jiya wuta masa abai la ba ya saya ba a ba ko da guda guda ta wajen wama kama aljanna ko duka fikewa ana fikewa kun mu mu bugwa kada kana kamata mai hankali ya gane ashe babu wata ba wata kibu ga abdunci sai an bar hanya da ta an ce bai buguwa to shirka ce mushriki ne kaka ba kanka wahala daga ce wani bai buguwa a to shirka ya daga manzan Allah iya san kariya kuma bai san sahabbai sallaka amma bai tuba inda aka samu ya je wani yaki ya kasa buguwa gashi ma da aka aka wasa mai kai aka wasa mai hakori kan Allah bace wannan kariya ta musamman har ma da Allah kare shi la ya ka bashi aya ta zo mai ne zo wallahi sun kuma nas ko Allah hukunci ne da Allah dauke doka daga yau Allah kare ka ma kun ga Abubakar Umar kashi shi akai haka Ali kashi shi akai Usman haka waye yake bugu da su musamman da ita ya gugu sana zu to da kaji shashatau eh shashatau eh shashatau lanzana irgo wallahi kabar kabar hanya ko mutun adi mutun lahiyayye buguwa yake ya katsere kurum ka kare bugu kurum ka kare mutane ko ka ko ka taba kowa kurum ka zama lahiya da kowa ko ka taba kowa ka da kima da kowa amma ce wai kai maka buguwa ka shasha ta waye duk wannan aikin na gargajiya na shirka ta da ya aka juye aka rike da aka abu da shi da ka dan uwa sha maka malahiya kuma masu yin ma kai imani a yau in ta baci an zaga mata kai yan kiyar majiri ya kaskace yan kiyar majiri an yi addu'a ai la ba ba shi laya ma ai duk mutum jan gurota ka ta ja ba ka laya kana zaman lahiya da ta baci a ce ya addu'a ya addu'a to yan wa addu'a ake so kai addu'a tun dukkan annabawa tun daga bakara tun daga fatiha annas addu'a hatta kai hatta da kawuri addu'a zuki hatta da kawuri mata hankali da addu'a zuki haka kuram addu'a zuki kuram addu'a take kai ibada mun ce addu'a wal ibada kai addu'a a baka a baka lada annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi aka wasa labarin taron dangi sun tsorata a azab sun tada hankalinsu sun zo a sun an yi uhud an kashe mutane wajen mutum saba'in a kashe wannan ya je gida aka ce sake wuta gabi ga uban su aka yi ai an muku taron dangi ya manzo ana ce hasbun Allah wani mulki hasbun Allah wani mulki kun haka Allah ce suka ce kaga kenan addu'a suka yi a baka lada kuma ka samu biyan bukata yan wajen haka mu dogara mu wadatu da addu'a na san imanin shi kubata da imanin shi ka yi addu'a ita ce garanti Allah ya baka lada ladan kayan ibada kuma ka sami biyan bukata gangariya amma da kabar addu'a ta shiga rubuce-rubuce da tare ta yi to kabar hanya kuma a nan yanka ta yi haɓu da gata ba da magana a dawowa yan wacin da gana aiki a gyara yan wani mai zai cutar da kai a ce ma wai ba ta muka nawa makuku kusai namuwa a mai zai cutar da kai musulmi a ce ma ka yi addu'a ka kira Allah da sunayen shi ka yi ibada ka kauce mu wannan rataya ta yi wanda ba sa biyan bukata wallah nan sama shekara 25 zuwa 30 na karanta wata jima cikin sahel ana hudu sahel wallahi na karanta ta abin mamaki ya sa titiki a sa islam nuwar titikinta islam nuwar baƙi ko baƙi musulunci abin da yake magana mutumin bature ne bature ne ya ce abin mamaki malgare kin ce cewa duk da cewa addini musulunci addini na ce na mu sai kace monotheism ne ce monotheism addinin tauhidi ce duk da addinin musulunci addini ne babu shirka a cikin shi amma yau musulmi da yawa sun lalace balle african african ce ya ka gan su cike da layu a gindi ya ce abin mamaki wannan al'umma wata ke wannan aiki na rata-rata wannan ita ce al'umma kaskantatta a duniya ba ta ce wallahi ce su ce a duniya al'umma mahi talauci a duniya ita ya kamata su gane inda ha ko na abu da haka suke ba inda ha wannan layin sun kai wani abu da ku ne a sama amma ku ce amma ku ne a baya a duniya kuma ce addininku addini na ikhlasi na kidan wata Allah kada yace sun bar Allah sun kada ta da tai ta si ko a duniya ba ta da tai wallahi ba musulmi bane bakin magana cikin sa hayar ce wallahi kada ka tsano kan ta wallahi haka ne wa haka gamu kaga mutum kaga nan kamun kura nan a gindina ana abu ko ina ga kinan kuma cikin talauci kuma cikin wahala shi ma mai baka ya kaje kawai kun ce wani ya samu a sai bai hatsi shine wannan ya kawo kaskanci ga al'umma da malamai hayyau ka addini bai da daraja a ce malami a cikinmu a cikin al'umma a ce ko a cikin al'umma a ce malami shi ne kuma baya haka ka taiki domin kowa ya sani don malaman haka wannan ratai da tayin da wannan layin a nan baka neman kuɗi baka kasuwa baka aiki kudin ka kana gida ya kama laya ka rubuta laya ta na arziki da kalima arziki da baka kai ma sabon kasuwa suka sa abubakar siddiq annabi iya gari su umar abubakar su yi bulaban wata guda su neman kuɗi arziki na allah ne ba kowa ya ba malami ba kowa amma sai wani abin sai ka ga a gari a cikin al'umma aka ce mata ce hadi mata wawa ce an ma mala ta mala mata mala haka ce haka ce wala haka mutaci wallahi da ka an ga wata wawa ta kasa almuwa ta ce ba mala shi kuma da hannu biyu ya amsa dan barku amsa ku eh in riga ce ya ta kuma ka ba mala ta kasa kamo ne ta kwanta ta wara ta wara wannan ya ta ba mala to wannan duk wannan abin ya kamar wannan barin neman hanya ta halaka barin neman arziki na Allah duk mun tsaya rutar rutar da ta yada ta yi dana tsaya ku tashi ku neman arziki na Allah ne zai ba kowa ya ba kahuri ya ba mai imani ya ba malami ba jahili Allah shirya da mu abin da yawa ne wa gaskiya Allah shi da muku na kuma farko muna magana ce nan fada Allah iya cewa wa ma yu'minu akatharuhum billahi illa hum mushrikun muhi yawan mutane ko da sun imani da Allah ya ka sami suna mushrikai kenan shirka kaga tana da yawa ya yi hankali kuma ne bace abin kware ka gama da addu'a kai addu'a Allah kare ka ta kowane bangare sai Allah ce afa amina afa aminu an afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillahi aw ta'tiyahum as-sa'a أو تأتيهم أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون التي أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله وشن متاني da suke taurin kai wajen imani sun samu wani garanti sun lamunce ma sun lamunce Allah ba zai akwai ta azaba mai lullubewa ba ta same su ko ku kima azaba ta zo ko kai tsaye kiyama ta zo ba ka tattanin kwaram ba shiri kana nan cikin rudu gajin imani in malaka da wata azaba ko kiyama ta zo kwara ɗan uwa maganar cewa mutane sukan rudu da wata magana cewa wannan al'umma lalle alƙawarin da Allah ya mana cewa Allah bai halaka da al'umma gaba ɗaya wannan gaba ɗaya ne a tsake min gaba ɗaya ne ba a yi amma bai hana wannan al'umma a wani gari a wani wuri Allah ya muku azaba daga cikin azabobi da yake yi kuskure ne mutum ta amu shi ke nan tun da mummuwa masu imani ne a a cikin arafin Allah kake a fa'amin ahalar kura an ta'anyatin ba a suna bayatan hum na'imun a fa'amin ahalar kura an ya'tiyahun ba suna bayatan wa hum na'imun rana hada rana ta gaba أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون afa'aminu makarar أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر فلا يأمن Allah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Allah ta ce afa'aminu ahlul qura shin wai mutanen garuruwa mutane sun samu wani aminci ne garanti an yi a cikin ba suna bayatan humin abun masu kuna da garanti Allah ba zai aiko muku ba da azaba cikin dare kuna barci kurin kwana ta zo kurin kurin ka gumba lahira bugu kuna da garanti Allah zai muku haka nan ba ba zai aiko da wata azaba gare ku cikin dare kuna barci ku sai ku halaka a lahira kuna ga akwai garanti babu Allah yana iya yana iya yin haka yace awa amina ahlul qura an yatin ba suna duha wa min al'abun ko kuwa wai muka suna da garanti Allah ba zai aiko azabar Allah ba za ta zo ba lokacin wallaha da sai suna cikin wasanni ana cikin gorewa kwadam kurin Allah kawai da azaba kuna garanti ba ku da garantin azaba ko cikin dare ko da rana ke Allah lokacin da ya so yana aiko da azaba ta hallaka da ku ya kai ce fala ya amanu a fa'aminu makarar la shi mutane kun amince wa nan an ce makircin Allah an san da Allah ke mai da mana mai makirci kun amince makircin Allah ne to fala ya amanu makarar la inda lakon makasirun ba wanda yake amincewa da kamun Allah makircin Allah sai mai hasara ta ɓaɓe haka nan Allah yana iya kamu lokacin da ya so kama ce amu shi ke musulmi ne Allah yana kamu yadda ya so a lokacin da ya so eh aita a fa'aminu an ta'atihim khashatun min azabillah shin kun amince wata mai lullubewa ta zo muku daga cikin azabar Allah aw ta'atihim sa'atu bakatatan ko kiyama ta zo kwaram hum la yash'urun ku sani ba mai gonga hinin kiyama ba ku na ba ku kin ba ku na garantin kin tunda kuwa ba mu da wannan damun cewa wannan garantin kenan mu zamanto kullum a cikin shiri magana kenan ya zamanto cikin shiri na Allah ce gaba
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين na'am Allah ce kul na Allah subhanahu wataala ke ba manzon shi umarni kul ana ka hodi ka gaya musu hadihi sabili wannan ita ce hanya ta kuma mi muke yanzu a ce ma na Allah ce ga wuri kaza ga hujja akan dalili komai akan dalili wannan ita ce hanya ta gaya musu ala basira ana kira ta adu ala basira kenan hanyar ita ce wannan hanya ta wadda nake tahiya adu ilallah ina kira zuwa ga Allah ala basira akan hujja yawa babu duhu cikin addinin Allah da kai wata shuba shuba kai shiga ba shuba addini da kai shuba na dinar rikice da rikice me abin rikicin a ce ma Allah ce kai kaza in azkarkin ne in sallace in azumin ne ba wani abu daya wanda yake da dan duhu ma ko kada sallah me hujja sallah ga qur'ani ga aya sallah azumi ga aya ga hadisi komai ga hujja za a ce eh da aka gamo da aya kaza ta wuri kaza ya aka gama da can ya aka gamo da nan ana kama kamewa akan wata ibada to wannan da kajin bakan ba basira ba ɗan ba a kama ba a gama wata ibada da kama kame a kamo nan a kamo can a kamo can ya samu kasa da ana kauce wannan duniya da ana gama gama kamo aka yi komi yanwa misali da aka ce misali latifati ta yi ƙur'ani me yasa ka ɗauko malami na duniya ke mana malami babba yake bar misali wai wako yarda ga talatin da ya yi ƙur'ani su dubu shidda yake wani misali yake ce wa misali yanzu ɗan uwa yanzu da tulun ruwa ya ce da randar ruwa ya ce da kwalbatar rari wanne yawa aka ce randa to wanne ya tsada rari kagarar ba kagarar misali ka zaba da wai ƙur'ani shi ne kamar tulu ga yawan ne wa ba mu a radio ba ce ba da wani wakwaiwa a gida a ƙasar wani yanzu da ke da jeriya ko ya ji shi wai wa ƙur'ani ce kamar zama randa ce ke yawan ne volume ce ne ƙur'ani amma daraja ta tulfati ta yi shi Allah wa bada haka wani haka yi wani kuma annan masu wani magana me abin mamaki me abin mamaki wai ta yi ƙwarar sau dubu shidda wani malami cikin malami a garin na a wurin tafsiri ɗaya cikin yan uwa a wurin tafsiri mai tambaya wani malami me ya gaskiyar suna ne me ya gaskiyar maganar tabbatar ta haƙuran su dubu shida ya ce na ƙara dubu shida su dubu goma sha Allah Allah a nagar shi ya ce ya kace dubu shida ko ya ce na ƙara dubu shida ta haƙuran su dubu goma sha biyu ta yi ƙura'ani da kuma ya barkaranta su
to wani wasu kuma wai wani wani misali ne an gwarandar ruwa da kwalbar tarare tarare ya tsada ɗan kaɗan ne kamar da kamar kama kama eh shi Allah ya ce an kai Allah ya ce an kai an karin salati zai masalati salatin wani salatin Allah amma Qur'ani an ce hasana daya harfi daya hasana goma hasana goma to dubu kaza ila zalta to dubu kaza ce shi kuma Allah tun haka da aka gamuwa da haka aka mutane da hira ko da kama kame haka in wabban da tsammani duk da abin suke ma'amin tawili musulmi ya yarda ga wani abu ba wai duk ba su ɗaya ma ko su shidda ko bala dubu shidda a ce ma ka yarda ga wani abu a ce wai ya kai ma ga alƙur'ani to ɗaya ma ni dai ba da bai ba ana kowane yarda jin mai imani bai wa imani ya yarda wani kalma ba ka yi ta maka ce wani tawili ga wani abu ya yi ƙur'ani kuma ba tsaye ba har sau dubu shidda kuma iya nan a rubuce a daddayi kuma suna ikirari abun haka ne ku ne ba ku hankali wa mu ne ba ku ilimi wasu ne masu ilimi masu gane abu inda yawon ilimin Allah kai ba mushi irin wani ilimi nan a ce abin da ya ƙura ne wani babban bukatar shi da haka addini abu ne akan hujja da ka ji kama kame to a matsala eh muna kira akan basira dan wannan shi ake kira mai dadi na ahlus jama'a kiran ahlus sunna wal jama'a kullun a ce maka Allah ya ce annabi ya ce duk wani abu zaka yi na ibada na sallah na azumi na azkar dam na ibada a ina ko ba wani malamin sunna yan wa duniya wannan zai ce maka ka je ka yi asibar kawa 35 sai mun tambaya malam daga ina ka samu shi ne sunna mu ba magana wa a ina ka samu malam shi ne sunna ba a ce dan malam ne ce wannan ne a ya tambaya daga ina malam shi sunna eh wani bai kawo wata ibada ku yi sallah raka'a shidda a lokaci ka za ta malam daga ina a ne ta to Allah ke yi shi ne sunna kuma shi shi ne sunna kun wallahi komai kun da hujja ga aya ga hadisi ka kawo mana aya da kace ayi ko abu ne ka kawo mana hadisi da ko shine sunna eh kuma shi ma ba ga idan suka suka yau zo kama wata aya ai daga aya kaza sai na samu kaza sai mu ce ala famu salafu salih qur'anin da sunna ma bai saba dabin zaka yi sai in abin da iya daidai da magabata na kwarai sahabbai sun yi haka suka aikata kamar huzaifa ke cewa dukkan wata ibada da sahabbai ba su yi ba kakka yi ta haka huzaifa ce kakka yi ta inda ibada ce to su yi kwatanta wani shi ne sunna yanwa ƙura'ani da sunna Allah ya ce manzan Allah ya ce kuma a fa'intar magabata na ƙware ta zaga addini cikin sauƙi baka mushkila baka problem ko ɗaya shi ne sunna daɗi gare ta ana tabbatar maka sunna ya ce kul hadihi sabili adu ilallah da ya musu wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah ala basiratin anamun taba'ani akan basira kuma wannan ba ni kaɗai ba da ni da dumun dibi akan hujja wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin ba na daga cikin mushrikai Allah ke man shirka ci gaba Allah alama wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون
Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijala ba mu aiko da wani ba manzo daga cikin manzanni kafin kai ka zo kai ne ma na ƙarshe sai maza kenan ba mata nan akwai ture masu ganin cewa wasu ruwa magana cewa ai maryam ai annabiya ce Allah ya ce irin uwan Musa wa wahaina ila Musa an radi'ihi mun yi wa'ayi ga uwan Musa an radi'i mai ma'ana ki shayar da shi na zakatan malaikatu ya maryam inda zuwa zakatan masu kira ya maryam kaza kaza kaza irin wannan kalmomi sai Allah ya ce ma wahaina ila ila nahl mun yi wa'ayi zuwa ga zuwa ga zumuwa to zumuwa ma ko annabiya a ce wahaina ila nahl ko Allah mun yi wa'ayi zuwa ga zumuwa eh wahaina rabbuka ila nahl ba sa'una kina yan wa a takaice maganar wahayi iya da ma'ana daban-daban akwai wahayi da Allah ke ma mutane ya zaɓi wani mai wahayi da sunan manzanci Allah zai ma wani wahayi ya aiko da wani mala'ika kurin isar da saƙo ne baka matsayi annaba ko ɗaya na misali maryam alayhi salam ko ita uwar musa kurin Allah ne ya aiko da wani mala'ika musu magana kurin ba magana annabawa ne misali na wani mutum ruwa bukhari ko muslim annabi ce wani bawan Allah ya kama hanya za shi ziyarar wani dan uwa na addini dan uwa na addini ba wani tare duniya ko daya a wani gari sai Allah subhanahu wataala ya aiko da wani mala'ika wannan mala'ika sai tsaya a bakin garin da za shi iya zo bakin gari ce bawan Allah ina zuwa yace za ni wannan gari yace me zaka a ciki za wajen dan uwa na yace kana da wani abu da kai so ka yi maka ci a kullum hasan sakin da Allah kullum dan wani da kurin dan Allah nake san shi kurin malaika ne sai ce Allah ya aiko ni kaji Allah ya aiko ni in gaya maka cewa san da kake ma wannan bawan Allah dan Allah Allah in gaya maka kai ma Allah na san ka da muhimmancin soyayya dan Allah ka so mutum dan Allah da gobe kiyama Allah iya ga masu soyayya dan shi ya ba su manabir na musamman wanda amma matsayin zama iya burge annabawan Allah ka soyayya dan Allah ba wani karin duniya ko daya ko ka so mutum da iya mutum Allah ko kaga nan ayu al malaka aiko aiko mishi a takaice dai aiko da mala'ika magana da Maryam ko Musa bai kwatanta annabawan Allah ne kuma wannan nasi ne karar Allah ce wa ma arsalna min qablik ba mu aiko da wani bakahin kai illa rijalan kurin tsayan nan waka bakan kawala kurin sai maza maza ji Allah ke aikowa yace nuhi ilaihim muna musu wahayi kuma min ahalar ƙura daga ‘yan maraya ne ‘yan maraya ne ƙwazon alƙariya na aji alƙariya bayan ta kamata alƙariya ka ce kawai ana da almudun malamin ka suke cewa ana da almudun to wannan zai kama magana to ina maganar yusuf da yake magana ga ‘yan uwan shi iya ma godiya ga allah na waje abin kuma na badawi allah ya zo ya zo da ku daga daji nan na da cikin malamai musul abad rahimahullah iya cewa wannan iya karantar da mu ne wani abu da sananne ba wata shuba Allah bai aiko yan karkara annabta he yan maraya su Allah ke aikowa yace wannan iya mutum yakan kaura daga maraya kuma kauye wani abu da bai kai shi ko kiwo ko noma wani abu da bai kai shi yace nan yaqub da aka ce na badawikin ba wai asalin nan ne inda yake ba ya zama na abadawi ne amma babu annan badawiyun babu he daga cikin yan maraya yace afalam yasiru fil ard shin wa mutane ba sa tahiya su yawo a cikin ƙasa fa yanzuru kaifa kana akwatin tun gabanin su ga karshen al'ummomi kafin su yanda Allah ya da masu kaita da manzannin Allah yanda Allah ke tsiratar da masu imani din na sha wahala aka gogurmaya karshe ga karshen lamari sai ga masu imani sun tsira Allah ya halaka da kabure kenan ku yawo cikin duniya ku ga ayoyin Allah ƙarshen masu ƙaryatar da manzanni yace wannan a nan duniya Allah ya tsiratar da masu imani kuma waladdarul akhirah khairul lil ladina taqaw haka ala gidan lahira shine mai alkhairi in me aka mu nan duniya tattali da Allah ya mai alakhirah shi ne mahimmanci ga sakamakon duniya ya ce afala ta aƙilun cin wai ba kwa hankalta ku lura da haka Allah sama cikin masu hankali da Allah ce gaba
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر يشاء جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل نعم الله سبحانه وتعالى yana aiko da manzanni suka shiga wani hali ya ce kina suka shiga gwagwarmayya a ita wadda kai a kawo hatta zai a rusul har sai lokacin da manzanni wannan malamin sun yi maganganu da dama za mu fassara ƙarƙashin tafsirin aisha da imam bukhari cikin kitab tafsir ya ka bayani cewa nan ma'anan magana hatta zai a rusul har sai lokacin da manzanni suka yanki kamnar imanin sauran mabiya sauran al'ummarsu wa zannu annahum qad kuzibu kuma suka yi tsammanin mabiyan ba nasu sun musu kare imani ke su alama ba gaskiya bane ba sun shiga tsatsar da kina abin kina ba samu amsa ba sun shiga wani mugun hali sunan sun iya gaba daya wanda ma suka tare da sun suna tsoron ka'aje su ma ba su imani kina sun shiga wani halin iya su ake ta halin matsala a wannan hali ja'amu nasaruna ke su shiga wani halin kenan ana shiga hali su shiga halin wuya da tashin hankali sai dai karshen lamari Allah ce ja'ahum nasaruna sai taimakon mu zo ga manzannin Allah amma bayan an sha wahala an girgiza fa nunji man nasha sai mu tseratar da wanda muka so da masu imani yace kuma wallahi raddu ba'suna anil qaumil mujrimin kenan masu imani su tsira kuma da damun su muyagun mutane ba mai kare azabarmu game da mugun mutum mujinin mutum ga duk wanda Allah ya nuwa da azaba ba mai kare musu azabar Allah ya Allah ci gaba لقد كان لكم في ق... لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب Allah ce lalle a cikin labaran annabawan Allah manzannin Allah akwai ibra ibra abin gani a lura daga nan ka gano da wani abu daga labaran manzanni mai hankali ya isa ya gano da hikimar Allah da yadda Allah sunnar Allah cikin manzanni za a zo a yi ta kira yadda suke shan wahala da gwagwarmayya wani ya yi imani wani ya kahurce ƙarshen lamari dai allah ya ba da nasara ga manzannin allah ya tsiratar da masu imani ya karya kahure duk ƙarfinsu ya ce maka na hadisan yuftara wannan ƙur'anin ba hira ba ce da aka ƙirƙira aka shirya wasan kwaikwayo a'a ya ce walakin ta sadiƙar da zibai na dai ƙur'ani magana ce ta gaskiya mai gaskantar da littattafai ko manzannin suka zo kafin shi eh littafi ne na gaskiya mai gaskantar da abin da ya gabata wata fasila kitab wata fasila ce kuma kulli shay wata fasila kulli shay kuma ƙur'ani yana bayani dalla dalla na ku wa hudan kuma ƙur'ani shiriya ne gonde shi zai shiryar da kai ya kai ka ga hanyar Allah kuma wa rahama kuma jin ƙayin Allah mai rahama mai bin ƙur'ani ke zai samu shirya kuma ya samu rahamar Allah lokaci guda ke mahimmanci kinan biyayya ga ƙur'ani ga sunna shirya ce ba matsala ba kwana shirya ce kuma a nan ake samu rahama ta Allah amma ga waye ce ya ƙaumin yu'minun ga mutane masu imani Allah sama alayhi masu imani yan wani shine karshen surat yusuf alayhi salam zai bayani dalla dalla Allah ta zamanto mana darasi gare mu mu yi imani da cewa Allah subhanahu wataala yakan jarabu bawa da abin da yaso ko a wannan tana karanta wannan kisa tana karantar da mu cewa Allah na san bawa da alkhairi zai gama ka da wata jarrabawa zaka dauka musiba ce a zahiri musiba ce amma gani ba a zahiri kala yusuf suka rijiya musiba ce a mai a sai da ɗa ba a sai da ɗa a matsayin bawa musiba ce mushkilar kaso musiba ce mushkilar mata musiba ce amma kaga wani abu ne Allah ya ɓoye shiri ne Allah ya mai sai ya bata wannan hanya ya kai ga wancan matsayi da Allah ba shi kuma kai mai hasada ga wani an ce ta hasada kamar kana adawa da abin da Allah yi ne shi Allah shi ke raba abin da so gaban shi sai kake gunewa to kina hasadaka batta hana Allah ya ba wanda ya so alheri shi wannan kanta kissa ce tubar salam Allah samu da masu mai na kwarai dan wa insha Allah za mu zo karshen karatunmu na alwajiz a darasi mai zuwa na talata za mu samu hutun talata ta sama za mu sake sabon littahi littahi ne shahararre da kaman asalin abin gaskiya cikin malaman saudiya da malaman harami abin da ya samu a kan shi iya magana zai fara littahi ne a harami don ina na wurin da ya fara yake magana ya sa wannan littahin yace domin a duniya a yau babu littahin da ya samu karbuwa duk da ba shi da girma da yawa ya samu karbuwa a duniya akan kowace mazhaba kamar littahin da aka kula da shi yana da mahimmanci a karantar da al'umma kuma a tacewa al'umma abin hujja a ciki shi ne littafin bulugul maram insha Allah shi zamu a matsayin wajen alwajihi zai talata insha Allah amma sai waccan ta san bayan mun kare masa insha Allah ya mutar insha Allah kidan sai a nemo shi a kaso bai tsada a ranar ke bai tsada insha Allah wannan ba sai a raba ba to dan mai yawa almajin suna da shi da mai yawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته